نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الرؤيا والتساؤل مم.
والعطاف واللعب بالندر وغيرها بالنرد في النرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك
babun ru'ya malam ya ce wannan babi yana magana dangane da bayani wanda yake da alaƙa da abin da ya shafi mafalki abin da mutum zai gani a barcinsa kyakkyawa ko kuma kishiyar mai kyawu da kuma abin da zai faɗa a lokacin da ya ga wannan mafarki ɗin lokacin da ya yi barci wata tsa'ubi da kuma bayani dangane da abin da ya shafi wato mutumin da ya yi hamma abin da zai aikata zai rufe bakin shi sannan kuma wato hannun da zai yi amfani da shi wajen rufewa baki ɗin wato shari'a za ta yi bayani a kai wal'utas da kuma bayani dangane da abin da mutumin da ya yi atishawa abin da zai faɗa na addu'a ga kansa da kuma wanda ya ji wanda ya yi atishawa ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala addu'ar da zai yi mishi sannan kuma shi kuma raddin da zai yi wa wanda ya mai addu'a ta alkhairi walla'ibi bin nard sannan kuma wannan babin yana bayani dangane da abin da ya shafi hukuncin yin wasa da ɗiyan dara wa ha da waɗansunsu wato hukuncin wasa da irin su karta irin su lido da makamantansu wato shari'a ta musulunci ita ma bata kyale ba a wannan guri ta yi bayani wasabiki bil khail da kuma bayanin abin da ya shafi wato hukuncin yin musabaka ta dawakai yin tserere na dawakai wanda ya zo na ɗaya da na biyu da na uku a mutunta su a girmama su warrami wato da kuma yin musabaka ta halbi duk wanda ya zo shi da kibiyar shi ya halabi kaza to yana da kaza ko kuma wanda ya halabi guri uku a lokaci ɗaya ya sa kibiyar shi ta nan ta shiga ta can ta shiga ta can to ya cinye gasar to da bayanin yin musabaka ta halbi wa ghairi zalika da wani wannan daga cikin abubuwan da malam ya ambato su a cikin wannan babi irin abin da ya shafi kashewa kwalkwata mutum ya zo shi ya samo wuta da isans ya zuba isans ya karta a shana ya tada wuta ta kashe waɗansu ƙwari shin hakanan ɗin ya halitta ko bai halitta ba irin su kashewa tsakaka da makamantansu na'am قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mm, الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من س- من ستة وأربعين جزءا من النبوة ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce arru'yal hasana wato mafalki kyakkyawa ma'ana arru'yar salihatu minar rajuli salih wato mafalki wanda take kyakkyawa daga ɓangaren mutum wanda yake mutumin kirki mutumin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan mafalki ɗin juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an wato kashi ɗaya ce daga kashi arba'in da shida minan nubuwace na annabta نعم wato dukkan wani musulmi wato mafalki wanda mutum musulmi zai yi kuma wannan mutum musulmin daidai gwargwado yana kiyayewa doka ta Allah subhanahu wa ta'ala sirran wa alaniyatan to idan ya yi mafalki ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce wannan mafalki nashi wato kashi ɗaya ne daga cikin kashi arba'in da shidda na annabta shekara nawa aka yi ana yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu wahayi na'am Hmm? na'am na'am shekara nawa aka yi ana yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam wahayi 23 na'am na'am na'am shekara ashirin da uku aka yi ana yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayi shekara goma sha uku a makka mahaifar shi shekara goma a madina bayan hijira to wannan shekara goma ashirin da uku da aka yi ana yi mai wahayi to kafin wato a fara yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu wahayi kafin ya cika ɗan shekara arba'in daidai shekara talatin da tara da wata shida to daga wannan lokacin duk abin da wato Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi a cikin wannan annabta a cikin wata shiddan nan da ya saura sai da aka gaya mai shi aka nuna mai shi a mafarki an gane ko? to wata shidda in muka ɗauka shekara ashirin da uku wata shidda shidda guda nawa ne za ta bada arba'in da shidda to da haka sai ya zamanto wato shekarun na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda ya yi ana ta mai wahayi shekara ashirin da uku sai ya zamanto a cikin wata shidda na ƙarshe wanda yana ɗan shekara talatin da tara kafin a bashi annabta wato abubuwan da zai gudana cikin waɗannan shekarun na gaba guda ashirin da ukun da za a mai sai da aka nuna mai shi a cikin mafarki kenan shekara ashirin da uku in ka lissafa ta da wata shida shida za a kasa ta ne gida arba'in da shida an gane ko shekara ashirin da uku to don haka shine yasa ya ce to mafarki na gari wato a wajen mutum wanda yake na kirki wato kaso ɗaya ne daga cikin kaso arba'in da shidda na annabta an gane ku haka waɗansu daga cikin malamai wanda suka yi sharhin wannan hadithin suka faɗa an gane saboda musulmi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa wato in dai ƙarshen kiyama in dai ƙarshen duniya ta yi to zancen ka ƙaryata mafarki na mumini ma ba ta taso ba wato mumini mai kiyayewa doka halak da haram dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala daidai gwargwado yana kiyaye su to kafin ka samu ya yi mafalki kuma wannan mafalkin a gaba bai tabbata ba to za ka sha wahala na'am ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ فليتقل عن يساره فليتفل
فليتفل عن يساره ثلاثا نعم وليقل اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودنيا ودنيا malam ya ce wa marra aminkum ma ya kirahu fi manamihi dukkan wanda ya ga abin da yake tayar mai da hankali a cikin mafalkinsa yana barci ya yi mafalkin wani abu wanda yake kyama eh mafalkin gashi a dokar daji sun yi aron gama da zaki ya rasa yadda zai yi lama farra wa laman ja babu wani gida barantana ya shiga babu wani rami barantana ya laɓe mishi ya tsinkaye shi sun yi ido hudu da shi kuma ana cikin kicin ya tashi daga mafalkin an gane ko ko irin mutumin da zai yi mafalkin wani ya zo ya ba shi kashi ya kwace mishi wani abin shi wannan duka ma ya karahu ne to dukkan wanda ya yi mafalkin abin da bai so abin da yake kyama a cikin mafalkinsa ya gani a cikin barcinsa to fa idasta ya ɗaza idan ya falka idan ya tashi daga wannan barci ya gaji a'udhu billahi minash shaitanir rajim to la ilaha illallah to falyatful an yasarihi tsalatsan falyat ful tsalatsan to sai ya yi tofi sau uku ya yi sau uku an yi sarihi a hagum ɗinsa wali ya ƙul sannan kuma sai ya faɗi wannan addu'ar ya ce Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aitu fi manami ya Ubangiji haƙiƙa ni ina neman tsari da kai wato ina neman ka sanya katangar ƙarhe tsakankanina da abin nan da na gani a cikin wannan barcin nawa abin nan da na gani na tashin hankali to Allah ka sanya katangar ƙarhe tsakankanina da shi wato in wata musiba ce to Allah subhanahu wa ta'ala kada ka tabbatar da wannan musiba ɗin da na gani an gane an yi durrani fi dini wato wannan abin da na gani a cikin mafalki na kada ya cutar da ni a cikin lamarin addini na wa duniyaya kuma kada ya cutar da ni a cikin lamarin duniyata ya Allah kada ka sa wannan abin da na gani a mafalki ya tabbata na'am ومن تثاءب فليضع يده على فيه shikenan malam ya ce wa man tasa'aba wato dukkan wanda zai yi hamma to fali ya da'a dahu ala fihi to sai ya dora hannunsa akan bakinsa amma malam Muhammadu anan ya ce wale ta hawalgo ko bai kama ka bana na'am to dukkan wanda zai yi hamma to ya dora hannun shi akan bakin shi ma'ana fal ya sudda fahu ya toshe bakin shi da hannunsa na hagu an gane ko kale ya rufe bakin shi da hannunsa na dama kuma haka nan kale bar shedan ya dinga kalla mashi baki saboda lokacin da mutum ya yi hamma in dai bai rihewa to shedan yana zawa gurin wa lau kuma yana kallon bakin yanka to dama bakin malam wani haka ne to amma in ya rihe shi kenan ya kwabi shedan ba zai zo ya mushe sa ido ba na'am ومن عطس فليقل الحمد لله
na'am وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله Mm, ويرد العائس عليه يغفر الله لنا ولكم shi أو kenan يقول يهديكم الله ويصلح بالكم shi kenan to kuma bayani da zai yi akan abin da ya shafi atishawa shine malam ya yi maka shi a takaice ya ce wa man aqasa dukkan wanda ya yi atishawa to fal ya ƙuli alhamdulillahi wato bayan ya gama wannan atishawar sau ɗaya ce ya yi ta ko sau biyu ce ko sau uku ce to ya ce alhamdulillahi wato godiya ta tabbata ga sarki Allah wanda ya bani lafiya saboda atishawa idan mutum yana shirin yin ta in ta kizawa za a ga har wani hawaye hawaye ke hamar hutuwa mutum daga daga idansa ga hanci ga baki ɗaya rikice ka rike hancin kuma atishawa ta kizawa to amma idan ya atishawa zai ji wani suwat a jikin shi an gane ko to dukkan wanda ya yi atishawa to sai ya ce alhamdulillah wato godiya ta tabbata ga sarki Allah wanda ya ƙara bani lafiya wa alaman sami'ahu yahmadullah an yaqula lahu yarhamukallah sannan kuma ya zamanto dole akan wanda ya ji mai atishawa da ya atishawa ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhamdulillahi to ya zamanto dole akan wanda ya ji shi shi kuma ya ce da shi yarhamukallah Allah ta'ala ya ji kansa ya ji kanka Allah ta'ala ya rahamshe ka an gane ko wato a in aka ce yarhamukallahu wato kama a ce Allah ji kan malam shi ne Allah ji kan malam ba wai yana mishi fatan ya mutu bane a yanzu yana yi mai addu'a ce ta in Allah ta'ala ya mai rahama ya rasu to Allah ya mishi rahama an gane ko irin kama a ce wato ranka ya daɗe Mm, na'am wai ruddul atisu alaihi yaghfirullahu lana wa lakum to shi kuma wanda ya atishawa bayan wannan ɗan uwa nasa ko abokin shi ko abokin zaman shi ya mai wannan addu'ar ta alkhairi to shi ma kada ya kyale shi haka nan shi ma sai ya dan mai wata addu'ar dan ya zamanto an samu at-ta'awun tsakankanin musulmai shi ma sai ya ce da shi sai ya mayar mai da amsa ya ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ta'ala ya shiryar da ku ya gyara halayenku baki da Allah ta'ala ya daidaita ku akan hanya wanda cike mai kikkiya wato addu'ar ɗan uwa ga ɗan uwan shi musulmi mustajaba ce wato ka yi wa ɗan uwanka musulmi addu'a ta alkhairi a bayan idansa to wannan addu'ar amshashiya ce kuma a wajen kanka akwai mala'ikan da duk lokacin da kake yi wa ɗan uwanka addu'a musulmi kake yi wa ɗan uwanka musulmi addu'a to Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta wato wani mala'ika wanda zai dinga cewa amin walaka bil mithil wato Allah ka amsa wannan addu'ar da wane yake yi kuma shi ma ka bashi irin abin da yake roƙa wa ɗan uwan nashi da Allah ku yi haƙuri an gane ko wato a wajen kanshi zai akwai wannan mala'ika ɗin ko kuma ya ce yaghfirullahu lana wa lakum wato Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kusakuranmu mu da ku baki ɗaya. Wato ya gashirullahu lana wa lakum a ruwaya wanda ta fi tabbata ta fi zauwa wato a cikin asihah wato ita ce ruwayar yahdikumullahu wa yuslihu balakum kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa saboda shiriya ta fi gafara. duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora shi a saman hanya ta shirya mai ƙiƙiyar hanya to Allah ta'ala ya ba shi makamin da in ya rike shi Allah ta'ala zai gafarta mishi an gane ko to amma duk mutumin da ya zama toho yana salallabiya akan hanya mai ƙiƙiya to akwai matsala ba zai ba zai wannan ba gafarar Allah subhanahu wa ta'ala ta shafi muminai ne wanda yake mai sabo wanda ya fada cikin shirka to gafarar Allah subhanahu wa ta'ala ba za ta hada da shi ba saboda duk wanda ya mutu yana shirka wannan Allah ta'ala ba zai gafarta mushi ba na'am ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج
malam yace wala yajuzu la'ibu bai halitta bai dace ba mutum ya yi wasanni bin nard wato da ɗiyan dara bai halitta ba bai dace ba mutum musulmi ya mai da kanshi ƙasƙancacce ya mai da kanshi baya Allah ta'ala ya yi mai daraja ga abubuwa nan da dama wanda Allah ya halitta mai ya yi wasa da su to amma bai halitta mushi ya wasa da ɗiyan dara ba bai halitta ba mutumin da yake da kwai mace a gidan shi to bai kamata bai hoto titi hal ya dinga neman waɗansu abokan da za su yi wasa da ɗiyan dara an gane ko wasan da miji da za su yi tsakankanin shi da matar shi wato wannan akwai lada cikinsa shi kuma wasa da za a yi da ɗiyan dara akwai laifi cikinsa wannan allah ta'ala ya halitta maka shi wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta maka shi, amma kuma ka dinga barin wanda Allah ta'ala ya halitta maka shi, ka dinga zuwa aikata wanda Allah ya haramta maka, an gane ko bai halitta ba. Wala bi shataranj, hakanan kuma bai halitta yin wasa da karta, wato yin wasa da karta irin karti, kwante da makamantansu, wato wannan duka bai dace ba, saboda a cikin shi akwai tozartar da lokaci dukkan waɗansu wasanni wannan ana magana ko da ba a sa ba wani abu ko da ba wannan bace ake a ko da ba moɗi bace irin wannan ta wasanni to in an girma a san an girma bai kamata ba a ce mutum ya lalace ya je shi kawai ya dinga irin wannan wasannin saboda dukkan wasan da yake baya daga cikin wasan da ma yake alaihi salatu wassalamu wato ya shar'anta wa al'umman nan to bai dace ba mutum ya shagaltar da kanshi akan wannan wasannin an gane ko saboda a cikinsu akwai wato shagaltarwa akwai nesantarwa daga wato haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala na'am wala ba'asa an yi sallama alaman ya la'abu biha malam yace amma wala ba'asa babu laifi ya halitta an yi sallama alaman ya la'abu biha a yi sallama musulmai ne kuna tare da su su kuma kawai Allah ya jarrabe su da irin wannan wasan to babu laifi idan za ka huce ta wajen su kai musu sallama wannan ba laifi wato da ake ba a yi wa ɗan karta da kaza sallama wannan ba da tushi an gane ko in dai musulmi ne ka tabbata musulmi ne wannan za ka mai sallama kuma a ce rigar da aka yi karta da ita ko aka yi lido ba a sallah da ita wannan shi ma baya da toshi saboda lido ba najasa ba zai goga maka a jikin rigarka ita kuma riga wato ba a yin sallah da ita sai in ya zamanto wato akwai wani ɗaya daga cikin abubuwan da aka kawo suna daga cikin abubuwan da suke cirewa wannan riga ɗin tsarkinta baya daga cikin abin da yake cirewa riga tsarki wato lido ko karta ko wasa da ɗiyan dara na'am ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم wa yukrahul julus amma an karhanta zama mutum ya mai da fadar shi kawai fada ce ta waɗanda suke yin wasanni da ɗiyan dara shine an karhanta zama ila man yal'abu biha zuwa ga waɗanda suke yin wasanni da ɗiyan dara bai dace ba makaruhi ne idan ya zamanto mutum yana da abokai masu yin wasa da ɗiyan dara to lokacin da za su fara wannan wasan ya tashi ya shiri ya bar musu gurin ko ya shiga cikin gida ya kwanta ko kuma ya shiga ya ɗauko littafin shi ta'alimi ne ya karanta in yana da in yana da dama ya ɗauko tafsiri ya ɗan leƙa ko ya ɗauko jalalaini ko ya ɗauko risala ya ɗan leƙa an gane ko amma bai dace ba su suna wasa shi kuma a share ɗaya na kai ya raka cewa wallahi kayi sa alkaya an gane ko bai dace ba yau kana taya shi ne wannan shi ma an gane ko ka ce kai ba ka yi amma kuma kana taya shi kana wannan za ka nasa to kaga da kai ake yi an gane wan nazaru ilaihim hakanan kuma bai dace ba makaruhi ne mutum ya dinga kallon wanda suke wasa da ɗiyan dara saboda a lokacin da mutum ya zo shi ma hankalin shi yake gurin to wata ran za a ga shi ma ana yi da shi in dai har ka ga mutum ya zo shi ya sa su gaba yana kallon su in wannan ya kuskure ce kai wani shi halin yanzu baka iya ba to gaba gaba shi ma ta zai nima a sa da ni an gane ko in rabo ne ake ce nima a raba da ni ta biyo ta kaina in layi ne ake ce nima mun kama banci mun kama banci da da ni da wane an gane ko wannan bai dace ba
ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي وإن أخرجا شيئا جعل بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء هذا قول بالمقيد شيكنا malam ya ce to kuma zai yi bayani akan abin da ya shafi musabaka malam ya ce wala ba'asa bisabaƙi bil khayl babu laifi da yin tserere na dawakai ba laifi a ce ana sukuwa ta dawakai wanda ya zo na ɗaya yana da kwai miliyan ashirin wanda ya zo na biyu yana da miliyan sha biyar wanda ya zo na uku yana da miliyan goma an gane ko babu laifi a yi wannan tserere ɗin amma in ya zamanto manufar da ta sa ake yin shi manufa ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da ita. Wabil ibil sannan kuma babu laifi da yin musabaka tserere ta raƙumma, a yi sukuwa ta raƙumma, an gane ko? Babu laifi da yinta. a nan mu ba yin sukuwa ta raƙumma amma a ƙauyayyuka da dama ana yin sukuwa ta raƙumma yadda ake sukuwa ta dawakai in an zo daga idi to su ma akwai lokacin da ake wasa ake sukuwa ta raƙumma kuma raƙumman da kyau sarawa suke ba sa wasa an gane ko to babu laifi shi ma na duka za mu yi bayani yadda al'imamu malik ya faɗa da kuma yadda malaminsa ya faɗa da kuma waɗansu daga cikin magabata wa bisihami birrami hakanan kuma babu laifi a yi musabaka a yi tserere ta halba kibiyoyi a ce a zo a tsaya daga nan a halba kibiya duk wanda kibiyar shi ta zamanto ita ce ta gaba to shine na farko wanda kibiyar shi take ta biyu shine na biyu wanda kibiyar shi take ta uku shine na uku babu laifi wannan kowanne daga cikinsu ya halitta a cikin addini na musulunci ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya kasance yana da kwai wata taguwa wanda ake ce da ita alƙaswa an gane ku wannan taguwar ta ma'aiki alaihi salatu wassalam a madina duk ranar da ake sukuwa ta raƙumma to ita take fintinkau ita take fintinkau a kowace rana to ana nan ana nan wata rana sai wani ɗan dukushi da ke kowa daga cikin 'yan ƙauyayyuka in za a yi wannan su kuwa kowa yana zauwa da raƙuman shi wani sai ya zo shi da wani ɗan raƙumin shi kawai da aka zo kawai da aka fara sukuwa kawai sai wannan ɗan raƙumin nashi ya huce taguwar annabi sahabbai ga baki ɗaya sai suka yi la'asar kowa hankali ya tashi wato wannan mutumin anya ɗan aljanna ne kwa ya wuce annabi ya ga sahabbai sun damu sun fara zaton shi wannan mutumin anya musulmi ne da Allah ya ce haƙun alallahi Allah ya tafi a she'un minar duniya illa wa ba'ahu wato wannan Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ɗora wa kanshi ba wani abu na duniya wanda zai ɗaukaka sai wata ran ya ƙasƙanta shi an gane ko zakaran bana da na baɗi da na baɗi waccar za ga wanda ya haɗa shekara goma yana zamani to in Allah ya ra akwai sa'an ƙanan shi ko sa'an ɗan shi wanda zai taso shi ya bindige shi an gane ko duk wani abu na duniya in dai abin da ya shafi duniya ne ya ce ba abin da zai ɗaukaka sai wataren ya yi ƙasa an gane ko alhaji ne za a ga wataren shi ne a ƙasa ya fi kowa kuɗi da a jihar su baki ɗaya to za a ga wataren kuma an samu sa'annin ɗiyan shi wanda sun take shi yanzu ya fi su shekaru ya fi su wayo ya fi su dubara amma kuma sun fi shi kuɗi an gane ko mai ƙarfi ne irin su isaka isaka an gane ko ya buga zamanin shi ya buga zamanin shi to za a samu wani kanan kanan kanan shi ya zo shi cikin ɗan lokaci kaɗan ya raka shimfiɗe shi irin su balayen da suka yi zamani to amma kuma sai ya zama yanzu zamani da ya fasa yi da su yanzu suka yi watsi da ita to haka nan a kullum duk wani abu na duniya irin su runallo da ake ca su messi to akwai lokacin da in suka kai zaka je ba a majin ɗuriyarsu yanzu irin su ɗan dino irin su irin su wannan wani ake ce ga sunan ne a zauna lafiya na'am wa in akhraja shay'an ja'ala bainahuma muhallilan ya'khudhu dhalika al-muhallilu in sabaqa huwa wa in sabaqa ghayruhu lam yakun alayhi shay'un malam yace to ya halitta yin wannan tserera amma sa'idu ibn musayyab ga yanda shi ya bayar da fatawa kar ya zamanto ni na bada jika kai ka bada jika shi ya bada jika shi ya bada jika shi ya bada jika kuma mu kaɗai ne za mu yi tsereren mu kawo da wakanmu wanda ya ci a ce a bashi wannan kuɗin duka wannan bai halitta ba ƙaunar wahidan a kowace irin musabaka ce kowane irin tserere ne inda ni in haɗa kai ka haɗa shi ya haɗa ne kuma dole ne wanda za a damƙa wannan kuɗin sai wanda ya bada wani abu amma in bai bada ba wani abu asalin madama ba zai shiga cikin wannan gasar ba to bai halitta ba an gane shi ne ce wa in akhraja shay'an misali mutum uku ne yana da doki kana da doki yana da doki sai ya zamanto muka ce to a yi tserere yanzu da yadda kai muka haɗa jika biyar biyar shi wannan bai ba da ko biyu ba muka ce to a zo a shiga tserere in shi ya cinye a ba shi jika gomar wannan yanzu mun sanya wani wanda bai ba da ko biyan shi ba ba jibin shi ciki amma in shi ya samu nasara a kanmu a bashi ke tafi kuma ba wata tuhuma da zani an gane ko shine wa in akhraja shay'an koda za su fitar da wani abu ja'ala bainahuma muhallilan amma su sanya wani mai halitta musu cin wannan abun a tsakankaninsu an gane ya akhudhu zalikal muhallilu in sabaqa wannan wanda zai halitta muku wannan tsereren naku ya amshi wannan abin da kuka sa na lada in shi ya yi rigaye. An gane ko? Da aka zo su kuwa shi wani alhaji ne yana da kuɗi ya ce to shi ya sa jari na miliyan guda a wajen wannan tsereren da za amma shi ma da dawakan shi za a ciki amma shi ya sa miliyan guda na ɗaya a ɗauki ɗari biyar a bashi na biyu a bashi ɗari uku na hudu a bashi ɗari biyu da aka zo da yaron shi ga dokin shi na a guri wannan dama ya ce a gayyato mutane ne kawai wasa ne za a yi na nishaɗi ya sa miliyan guda da aka zo da aka yi dokin shi ya zama na uku yanzu ɗari biyu kenan za a bashi an gane ko ko kuma da aka zo dawakan sun kai ashirin dama dokin shi ko na biyar bai zo ba aga baya daga cikin wanda za su ci wannan sakamako din an gane ko to wannan ya halitta yin haka a sa waɗansu wanda ba su ba da ko biye ba wanda su ne za su halitta cin wannan kaso din ya halitta amma in ya zama mu duka kowa ya haɗa ta mu ce ta mu duka kuma za a siya mu abubuwa da ita wanda ya zo na farko da na biyu da na uku a musu ta karima a girmama su a mutunta su amma su kuma sauran kawai ya dai a yi na uku da na hudu a yi kaza a yi kaza a ba ku mayu an cuce ku bai dace ba na'am wa in sabaka ghayruhu lam yakun alaihi shay'un idan kuma wato wani shi almuhallil din ne yayi rigaye da aka zo shi wanda kuka sa a matsayin zai halatta muku wannan tafiyar taku amma fa dama ho wajen sawa din sai an diba kale zaman to yanzu kai ka iya inji shi ya iya inji kawai ka diba ku sayo mala a ce ku a matsayin shi ne na ukun ku ce kuma za a je zandar wanda ya je na fari yana da jika goma na biyu ba shi da komai na uku ba shi da komai to shi almuhallil din shi ba kwararre bane dama dama bai ma iya ba shi an gane ko dole wanda za ku sa ɗin ya zama to shi ma akwai alamar nasara a cikin a cikin tafiyar taku da shi zai iya yiwuwa dama an sha bugawa da shi ya huce waɗansu shi ma a yanzu in aka ga an huce shi to kawai sa a ce aka yi to za a sa irin wannan ne to ya ce wa in sabaka ghairuhu idan wani shi wannan almuhallil ɗin ya yi rigaye to lam kuna alaihi shay'un wato babu komai wanda za a bayar da shi wannan almuhallil din wato kawai abin da wanda ya ci wanda ya zo na farko kawai duka abin da aka ce za a baiwa na fari shi za a baiwa jika biyar biyar din nan da aka hada shi bai amshe ta an gane ku hadha qawlu sa'id ibn al-musayyab malam yace wannan ita ce fatawa ta sa'idu dan musayyab akhirul mutaqaddimi wato ita ce fatawarsa wannan taw
وقال مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره أخذه وإن سبقه وكان للذي يليه من المتسابقين
وإن لم يكن وإن لم يكن غيره جاعل السبق وآخ وآخر سبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك to al-Imam Malik yace shi ta wannan ta Sa'id ibn al-Musayyab ma hoshi bata kwanta mai ba saboda taka tsantsan da kuma saddu zari'a na al-Imam Malik al-Imam Malik yace inna ma yajuzu sani dai tserere yana halitta an yi hurijar rajulu sabakan wato mutum ya fitar da wato wani kaso a cikin dukiyar shi wanda zai sa shi a matsayin shi ne lada na wannan tsereren fa in sabaka ghairuhu a hazahu idan wani daga cikin wato wanda za a yi tsereren da su idan wani daga cikinsu ya tsere mishi ya zamanto shi ne na farko a hadahu sai a ɗauki wannan lada a bashi an gane ko sai a amshi wannan lada ɗin wa in sabaka huwa kana lillazi yalihi min almutasabiqin idan kuma shi wanda ya sa wannan wannan tukwici ɗin wanda ya ce duk wanda ya zo firemiye na bashi aikin hajji ya ce to amma ni ma hodda ni za a yi wannan tserera to yanzu da aka shiga tserere ta ya zama to shi ya zo na ɗaya to wanda zai ci wannan tukwicin kana lillazi ya lihi minal mutasabiqi wanda yake bayan shi na biyu shi zai ci wannan tukwicin na na ɗaya shi wannan wanda ya sa tukwicin nan bayan da za a yi wannan tukwicin ya koma zuwa gare shi al'imamu malik shi yana ganin idan mutum ya bayar da tukwici to ko da ya sharaka cikin wannan tsereren dama shi ne musabakar ko da ya sharaka cikin wannan tsereren shi ba zai ci komai ba in shi ya zo na ɗaya to yanzu a matsayin shi babu shi ne ke za a gode shi ne irin mutumin da ya yi ta musabaka ya ci ya ci ya ci ya ci kuma ya ƙi dangana don haka zo in yi koda ya zo na ɗaya ana shahi a sunan shi a rabu da shi kawai na biyu da shi za a fara lissafi shi ne a matsayin na ɗaya to idan wani shi ya yi rigaya to na biyu shi zai ci wannan tukunci wa in lam yakuna ghairu ja'ili sabaqi wa akharu fa sabaqa ja'ilu sabaqi to idan ya zama to anan dama mutane biyu ne suka yi katta shi wanda ya ce ya yi wani gudu a inji ya ce a ba wani baka isa ba ya ce to na sa jika ishirin ka huce ne to mu je a yi yanzu wannan jika ishirin kin da ya sa an gane ko a matsayin da dalilinta ne za a yi wannan tserera to in ya zamanto fa in lam yakun ghairu ja'ilin saba'i wa akhir idan ya zamanto babu waɗansu sai shi wanda ya sanya wannan tukwici din wa akharu da kuma wani soban shi su bi raka ne yanzu fa sabaka ja'ilu sabak kuma sai shi wanda ya sanya wannan tukwici din yayi fintinkau ya huce ɗaya to yanzu ya za a yi malam ya ce a kalahu mana hadar zalika wanda aka kirayo su domin su zamanto masu sawa ido akan tafiyar da gudanar da wannan musabaka to su ne za su ci wannan lada su za a raba wa lada shi kina sai a lissafa su su nawa ne jika ashirin din nan sai a raba musu ita su je su ci amma shi wannan wanda ya huce din ba zai ci komai ba an gane kawo wannan ita ce fatawa ta al'imamu malik kuma ita ce azahar ita ce mafi bayyana saboda duk wato duk tsereren da za a yi wanda shari'a ta musulunci ta halitta in ya zamanto ka ɗauki wani abu ka bada a matsayin an gaje ma ni na ɗauka na bada a matsayin an gaje ma wancan ya ɗauka ya bada a matsayin an gaje ma saboda tunaninmu ba wai don a yi wasa a ƙare lafiya ba a ƙarshe ana samun balo ana samun mayo ana samun kuf ana samun kayan shayi da makamantansu saboda ni in samu nasara in zo ni ne na ɗaya mu je mu gurin bokawa ne a je a yi aiki akan a kashe yan wasa na unguwa kaza mu je gurin bokawa ne a yi aiki akan a lalata ɗar mai kafar wane da wane da wane wanda za yi wasanni da su wannan babu babu shakka akan haramu ne yin haka an gane ko saboda wannan a cikin shi babu wata manufa wanda take kyakkyawa manufa ce wanda take ta kashewa alaka tsakankanin yan unguwanni wannan duka bai dace ba addini na musulunci na'am wa ja'a fi ma zahara min al-hajjati bil madinati an tu'dana salatan wa in qila zalika fi ghayriha fa huwa hasan wa la tu'danu fi sahara'i wa yuqtalu ma zahara minha malam yace wa ja'a fi ma zahara min al-hajjati bil madina an tu'dana salatan wa ja'a wato hadisi ya zo daga ma'aiki alaihi salatu wassalam fi ma zahara min alhayyat cikin wato abubuwan da suka bayyana na macizai a birnin madina to ya zo shi daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu an tu'zana thalathan wato a dinga sanar da su tsawon kwana uku an gane ko idan mutum ya ga maciji a cikin gidansa kada ya yi garajen kashe shi kai tsaye an gane ko zai nemi alhurma ne ya ce to wannan gurin gurinmu ne na zama a yi haƙuri ku matsa daga nan an gane ko in uwar yara ce ma haka nan kal a yi garajen kashe ta wani daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi sabuwar amarya kuma mutum ne wanda yake mai kishi ya fita daga gari da ya dawo kawai sai ya tarar da matar shi a kohol gida a tsaye yana tsinkaya tamarin shi ya bashi da ya zo ya aka yi kika fito kina amarya ita ta yi macijiya ce a tsakar gida yana shiga da takobi a hannun shi ya sare macijiyar yana sare ta da shi da ita da shi da macijiyar ba a san ba wanda ya riga wani zuwa lahira hadisi yana cikin musulmi hadisi ne na tsawo an gane ko to tun daga wannan lokacin ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ce waɗansu macizai ba wai macizan ba ne wato wata halitta ce take rikida ta koma macijiyar to in aka zo aka sanar da ita sau uku ta ƙaura ta ƙi ƙaura bayan kwana uku to wannan ko da mutum zai kashe ta ba za ta mai illar komai ba saboda ya sauke abin da yake kan shi ne ya sanar da ita tsawon kwana uku na wa in fu'ila zalika fi ghairiha malayin ce wa in fu'ila zalika idan aka aikata hakan din wato aka sanar da wato macizai fi ghairiha a wani gari wanda ba madina ba aka yi tsawon kwana uku ana ba ta haƙuri ta tahi daga wannan gurin ta shiru falilai alhamdu idan ba ta shiru ba kuma sai a kashe ta fa huwa hasanun yin hakan ɗin shi ma mustahabbi ne kala ai garajen kaiwa hari kai tsaye a kashe ta na'am wala tu'zanu fi sahara'i mala ya ce amma dukkan macijiyar da aka gani maciji a dokar daji aka gan shi to wannan maciji ne sak eh ba za a nemi izinin shi ba a cikin daji za a kashe shi ne amma irin macijin da za ka bude cikin cikin a wannan wanda ake cikin rumbu ka gan shi a ciki shi ma ana ba shi hukuncin irin macijin da za ka gani a cikin gida saboda wato macijin ya shigo kayanka ne yanzu in gurin kayanka ne ya zo shi dama to a shi ne ake cewa kamar izini amma irin dokar daji irin can hanyar agadas din nan wanda ba a san ba wannan gurin ko nawa ne ne ma kawai guri ne na gwamnati to wannan shi ne irin wannan yan aka gani a wannan gurin sai a kashe shi na'am wa yuqtalu ma zahara minha wato ana kashewa dukkan abin da ya bayyana na macizai a cikin sahara ba tare da an nemi izinin su tsawon kwana uku ba na'am wa yukrahu kasbi da kamali wal barahisi dinnari malam yace wa yukrahu qatlu al qamr wato an karhanta kashewa kwalkwata wal barahis da kudin cizo makaruhi ne a kashe su binnari da wuta bai dace ba
wala ba ta insha Allah bi qatlin namli idza idza adant wa lam yuqdar ala tarkiha walau lam tuqtal kana habba ilayna malam yace wala ba sa insha Allah bi qatlin naml wato babu laifi in Allah ya so babu laifi da kashewa tururuwa tururuwa idan ta cutar da mutum babu laifi ya kashe ta da wuta ya kawo esansi ya zuba a gidan da kawai kunna an gane ko amma wannan abin da ya sa ya ce dama insha Allahu saboda raunin maganar saboda wato hadisi ya tabbata wani daga cikin wato magabata ya yi hakan din wato Allah ta'ala ya wahayi zuwa ga annabin shi ya ce tururuwa ɗaya tal ta cutar da shi amma kuma a halaka ummatan min al'umam tusabbihu Allah ta'ala wato saboda wata tururuwa ɗaya ta cije shi hal ya zo yayi yayi kisa ga al'ummar da suke yaban Allah suke tsarkakewa Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko wato shine yace babu laifi in Allah ya so bi qatlin namli da kashewa tururuwoyi idan azat idan suka cutar da mutum a gidanka kana da tururuwa ka siyo musu hodar ba so ɗaya ba so biyu ba kai halka ma halka ma wasa lissafi wajen gurin mai shago ka je ka amso ta ka je ka amso ta lannan da ka je ka ce mishi hoda ta nawa aka amsa ya ce ta jika shidda da rabi to kuma kullum biya in ka zuba yau banda gobe jibi ka ga ta hutu ka rasa yadda za ka yi da ita mai ce babu laifi a nike gidan nata a nike shi da kyau a kawo irin wannan tsakuwar a zuba a samu a daɗe guri babu laifi ka halakar da ita ta wannan hanyar ya ce amma walau lam tukutal amma da ba za a yi mata ƙunar baƙin wake ba da ba za a kashe ta da wuta ba kana a habba ilaina wato ya kasance shine mafi soyuwa zuwa gare mu an gane to wannan in ya zamanto zai iya nesanta da ita kenan amma ya zamanto a kusan ɗakin shi ne take kaga in aka barta za ta iya kawa cikas na lalacewar ɗakin wannan to za a iya kashe ta ko da ta bayar dole sai da wuta za a kashe ta za a iya kashe ta da wuta irin kamar gurin da baka amfani da shi sosai ne ake magana ana alhamdulillah alilu inda hu subhanahu wa ta'ala